وصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الحج كلهم خدمته بمدين استقيل به قلوب عمر مضى في الشر والخدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الحج كلهم قلداني ما تخشى عواقبه كانني بهما هل يوم من النعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الحج كلهم قد غيسب في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ويا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تصمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبيع عاجلا منه بعاجلة بالله القبر في بيع وفي سلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عاجزا من فما هدي بمنتكس إلى النبي ولا هبلي بمنصرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يكن في معاد أخذا بيدي فلم وإلا فقل يا زلة القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يخشاه أن يرم الرجم مكارمه أو يجعل الجهل منه غير مغتنم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكاري مدائعه وجدته لخلاص خير ملتزم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم يفوت الغنى منه يدا تربا إن الحياة ينبت الأزهار في الحكم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد البوشيري يا dukan wannan fasali na tara kasan ya karkasa hamziyar ta wato ita wannan alburda tasa tun daga kan tagazzuri zuwa kan abin da ya shafi wa'azi da tahziri min hawan nafsi zuwa kan abin da ya shafi ainihin ya shiga yaban zatin yaban zatin manzon Allah ya shiga kuma jeranto mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga yaban sahabbai ya shiga yaban alkur'ani ya shiga yaban ainihin addinin musulunci da ayyukansa an fahimta ai wanda idan mutum bai wannan ba to bai samu cikar yaban manzon Allah sai mutum ya haɗo dukkan abin da ya ta'alluki da janibin annabi to mai yabo ya kamata ya zama na cewa ya tarar da shi a cikinsa to kuma ƙarshe kuma idan mutum ya haɗa to abin da zai yi dama wato kamar da ake cewa wato idan na je tumur rasul fa qaddin wa ilayhi tun sadaqa duk mutumin da ya taho da manzon Allah ya zo kamar ya zo da wani abu ne yana so ya gana da annabi wanda ku ya zo wurin annabi ya zo nema ne domin kowa in ya zo nan gurin talaka ne kowa in ya zo nan talaka ne nan Allah ya aje komai da komai da komai kuma kowa da komai da komai da kowa a nan yake samu an fahimta ai to saboda haka ya zo inda zai tausi ya zo inda zai addu'a shi imamul busiri ya zo inda zai roƙo domin ya zo taskar Allah shine annabi ya ce hadamtu na hidimta manzan Allah bi madihin da yabo astaqilu bihi dunuba umrin maza ina neman yafe laifuffukan rayuwa da ya gabata rayuwata da ta gabata ina neman a yafe a zobe min shine ina neman ikalatta kenan ina neman a zobe min laifuffukan rayuwa da ta gabata fi shi'iri a cikin waƙoƙin da na yi ba a zatin annabi ba an fahimta ai yawwa ga kamar yadda shi yake faɗa da ƙarba ta shi'iri an siwahu mu fi siwahu muharrama ni kam waƙa ta na yau ba annabi ba to wannan haramun ne a gona na aikata haramun kamar haka busu yake gani mawaƙi ne da gaske sha'iri ne da gaske sha'irin muhlikun har shehu ibrahim ke cewa busiri a sha'arun minni busiri ya fi da iya tsarin waƙa waƙa ainihin mizanin shi irin sosai wato yana da wuya ka samu abin nan wato mawaƙi irin busiri sai ka san mizanin shi irin tukunna in kana ɗora kalmominsa kana kakkarya baitocinsa kana ɗora su akan mizanin da ya aji bawaƙar akai sannan za ka san ba ƙaramin mawaƙi ba ne busiri to shine yake cewa fi shi'iri a cikin waƙe-waƙe ba a janibinka ba wal hidami da kuma shagaltuwa da wasu ayyuka ba a cikin hidimarka ba wasu hidindimu da ne a cikin rayuwata ba a cikin hidimarka ba a gurina wannan yanzu ya zama laifi ya zama zunubai to na zo maka da yabo ina neman a yafi min wayannan zunubai izu domin ƙalla daniya ma to sha a waƙi buhu waƙe-waƙen da ne ka san waƙa illa ce akwai tana da shari da gaske wa shu'ara'u ya tabi humul gawuna amma da ka gani ko alim tara nan fi kullu wajin amma da illal ladina amanu wa amilu salihat to su wayannan kaɗan ne a cikin mawaƙa ake samun wa'in saboda ita waƙa wato sihiri ne da ita sanda za ja ci ja ka ta faɗa da kai wani ramin ba ka sani ba yanzu duk abin da muke da ake faɗa na shata ɗin nan yaje Allah ya samu ga annabi Allah ya sa kaza kaza kaza na tsayawa kaza kaza in ka jiyo ɗaya shafin ba zai jiyo ba dan tawaye za ka ji sosai in ka jiyo ɗaya shafin babu irin wato kwamatalar da ba a fada cikinta ba an har an halatta haram an haramta halal an yi ƙarerayin da suke wato buhutani ta ƙarshe an aji abu inda ba mahallinsa ba to baya lissafuwa shi ne kuma abin da ya shahara a cikin abin da ɗan zuwa ɗan ɗan tsarmu waye ake fatan albarka alfarma manzo Allah a zobe wancan ɗan saboda shi an fahimta ai to ne ce idan kallada ne domin sun rataya min ma ta kusha a waƙi buhu abinda ake shayin ƙarshen sa da waƙe-waƙen da ne a cikin janibin waninka dole sai in dai zaka yabi wani da waƙa sai kai ƙarya sai ka raba masa siffar da ba tasa ba an gane da kuma ayyukan da ne ba a cikin hidimarka ba sun rataya min abinda ake shayin aƙibarsa ƙarshen sa ka annali kai ka ce ni hadiyu wato dabbar hadaya ce minan na'ami daga cikin dabbobi na hadaya a bihima saboda wannan ayyuka da waƙe-waƙen da ayyukan da na ba na hidimarka ba na zamo kamar dabbar hadaya wato kamar an yi min alamar halaka kawai ka san ita dabbar hadaya ita ake rataya wa kilada ko ake kuma yi mata wato wato ish'ari a yi mata alama a jikinta ko a ɗan tsagi tozanta ko kuma a shafa mata wani abu ma'ana wannan an gama da ita yawa kashe ta za a yi kodai kisan a cikin Allah dai za a yi mata dai alhamdulillah amma dai ta mutu dai yau wato ni na zama kamar haka zunubai sun kashe ni saboda shirwar kidami a da'atu gayyarsu ba na wauta ta ƙuruciya ƙuruciya ce ta ɗiba tare ta shirme an gane a fil halatai ne a cikin halin guda biyu da wuya ka samu masu yaban annabi ba ka ji irin wannan tuwalon a gurin su ka gani ko yanayin yadda za ka ji mai shi shi ma yana ta faɗa irin wannan a gayyar su ba wato bata na wata ƙuruciya fil halatai na cikin halin waƙan nan da kuma wasu ayyuka ba na hidimar annabin ba wa ma hasartu ban tabbata kan komai ba illa alal asami face kan zunubai wan nadami da nadama shi kenan abin da ya tattara kenan fa ya hasarata nafsin ya hasarar rai fi tijarati a cikin cinikinta lam tashtari dina ba ta siyo addini bid duniya da duniya ba ba ta miƙa duniya domin ta samo addini ba domin ta karɓo yardar Allah ba ba ta miƙa duniya ta domin ta nemo lahirarta ba walam ta sun kai ko tayawa ma ba ta yi ba an fahimta wa man yabi ajilan minhu bi ajilatin wanda di ya siyar da ajilan ita ce majinkirciya lahira kenan saboda ya ga jinkirinta sai ya kyale ta ya musanya ta bi ajilatin da magaggauciya nan duniya kenan to ya bin lahul gabon ai ko ba shakka kamun ga za ta bayyana gare shi fi bai'in a cikin cinikinsa kuɗi hannu wa fi sadan da kuma cinikinsa na bashi zai ga kamun ga a ciki an san sallah ne ai kullu cinikin ake ba kayan a kawo nan da sati biyu ko uku an fahimta ai in ati zamban to ko da na zai kewa laifi fa ma ahadi minan nabi bimin taqisin ne ko a to alƙawari na dai a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama mun taqidin kaman yafi bai zama mai warwara ba ba zai warware ba a alkawari na a gurin manzon Allah ba mai warwarewa ba ne yana ina nan kan alkawari fa inna lahu indi la ahadam wasiki an fahimta wala habli bi munsarimi igiya ta kuma tara ta ta ga manzon Allah ta'alluki na da annabi to ita kuma bata zamo mai yanaka ba fa inna li zimmatan ina da wata wato alkawari ko alfarma minhu daga annabi bi tasmiyati muhammada saboda an sa min suna muhammadu an fahimta an sa min suna muhammadu wa huwa awfal khalqi bi dhimami shi ko manzo Allah shine mafi cikawar halitta da alƙawura kuma yayi alƙawari ya zo a cikin hadisi yana nan mun karanta shi a cikin shifa'i li yaqum ismuhu muhammadu duk mai suna muhammadu ya tashi ya tafi aljanna gidansu ce kawai an fahimta ya tashi to ina da wannan alkawarin na cewar an samun suna muhammadu an fahimta ni ne busiri ke faɗa illam ya kun fi ma'adi idan bai zamo ahizan biyadi illam ya kun ahizan biyadi idan bai zamo mai riko da hannuna ba fi ma'adi a makoma ta lahira fadila don karamcinsa kawai don falalarsa ba don wani abu wai da ya gabata ko don wannan kasidar da na yi ba a'a don karamcinsa don falalarsa in bai riko da hannuna yi min falala ba wa illan nusahar illan wa illan illu alkawarin da yake nan illu ahadu kenan saboda ahadin da yake tsakanina da shi fadlan wa illa ka gani ko la yaqbuna fi munin illa wala zimmata da illu da zimmatu ahadi dai kenan idan bai zamo mai riko da hannu ba fi ma'adi a cikin makoma ta fadilan dan falalarsa dan karamcinsa wa illan dan kuma alkawarin da yau mai sunansa muhammadu to faƙul in dai ban samu haka ba to kuma faɗa kawai ku ce ya zallata alƙadami ya al'ajabin darjewar kafafu ai na zame na gama yawo duk mutumin da manzo Allah bai riko da hannunsa ba ya halaka yawa shi ne urwatun lahi saboda lahira ta fi komai duhu kuma ta fi komai santsi an fahimta ai kuma ta fi komai tudu ga santsi ga tudu ga nisa ga duhu kuma saboda haka dole sai annabi ya rike hannun bawa sannan zai tsira a lahira idan bai rike hannun idan babu abin da mutum zai je da su ya tsira wannan tashi hankali da yake gurin ya fi karfin ka ya fi karfin aikin ka wallahi sai dai ka samu alfarma a kama hannunka a hayi da kai wannan gurin shi yasa shehu busi da yake faɗi wannan in dai baka riko da hannu ba dan falalaka saboda kuma alƙawarin da baka sabawa wanda to in ba haka ba ya zallata alƙadani an fahimta ai yace hashahu ya nisanta ga manzon Allah kuwa ya kuri ga annabi an yi hurimar raji makarimahu ya hana wa mai ƙaunatarsa karamcinsa duk wanda ya ƙaunace shi kuwa ya kuri ga manzon Allah hawa wane mutum annabi ya hana man karamcinsa a aifa jahun ka hada lame duk an hadimi an gani aw yarji aljaru minhu ko kuma wanda ya fake da shi ya juyo gaira muhtarami ba tare da an masa alfarma ba na a fake da annabi kuma ba a samu alfarma ba to ai ba alfarma kenan ainihin Allah ya ajiye alfarma ga baki ɗayanta wa mun da alzamtu afkari mada'i hahu to tun da ku na lizumta wa tunani na yabbansa wajattuhu sai na sami yabban manzon Allah khaira muntazami shine mafificin abin lizumta li khalasi domin kubutar bawa duk abin da mutum ke so ya kubuta da shi ko na duniya ko na addini duniya ko lahira to mafi cancantar abin da mutum zai lazima ya samu kubuta shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibn hajar al-asqalani mai fatuhul bari yake cewa wato wasailin hal amalin wato salihin a adata huyan fau indal kurab qultu kafani hidimatul mustafa wa hubbuhu fal mar'u ma'a man ahab in ji sarkin hadisin duniya shi san shine sultanul muhaddisina shi ibnu hajar al-asqalani mai fatuhul bari din yake cewa da yawa mutum yakan tambaye ne ce ya shehu mai ka tanada wanda kake sa rai da shi a kiyama sun ce ka fani hidimatul mustafa hidimar annabi ta ishe ni wa hubbuhu da sansa ta ishe nan na- na ci birki ibn hajar askalani ka gani to ka gani shine yake cewa walan yafutal gina minhu yadan taribat al gina minhu wadatar manzon Allah wadata daga wurin annabi lan yafuta ba za ta subuce ba za ta tsere wa yadan hannu ta ribar da ta talauta ba in hannun da ta talauta ta zo wa annabi to wadatar manzon Allah ba za ta tsere wannan hannu ba innal haya ba jaba ba na'am Mhm, wannan ɗigon guda biyu na wuri ɗaya ne na yane innal haya shi girgije yumbitul azhara yana tsirar da furanni fil akami a cikin wato gurin da yake tiddan rairayi inda ba ma a sa ran wato a ga tsire-tsire ɗin yawa sai ya tsirar da fure a gurin ka gani ko wato komai taurin komai wato sandaran mutum komai rashin wato wato rashin nu'umarsa komai rashin ta'allukinsa to idan aka ce dai manzo Allah ya nufo shi da baiwarsa to ya gama komai rashin kirkinsa komai taɓewarsa komai tsiyacewarsa in dai annabin ne ya nufo shi to shi kenan magana ta ƙare don bayanta walam urid kuma da na ce a algina ɗin nan wadata a'a ba wai ina nufin zaharatar duniya ƙawa ta duniya ba wato zinar duniya ba ko tarkacen duniya ba allati wannan da ikitaɗafat ya da zuhairin wanda hannun zuhairu ibn abi sulma an san shi sha'iri ne jahili ko shi ne sha'iri na uku a cikin shu'ara'ul jahiliya shu'ara'ul sitta da muke karanta su ko ga in ka ce in ka ce imrul qaisi ka ce na biga tuzubiyani to sai zuhair ibn abi sulma to zuhair ibn abi sulma din nan yana da mamduhinsa yana da mamduhinsa wanda yake wato shine harim bin sinan bin abi harisa murri rikakken sarki ne ba a taba jin irin kirari a cikin jahiliya kan musulunci ba ba a taba jin irin kirari da wani mawaki yewa wani mutum kamar yadda zuhairu bin abi sulma yewa harim bin sinanin ba shi yasa wato a a laraba suke kwatanta wato irin yaban da zuhairu ya yi masa a cikin yabo an fahimta akwai yassa ta rayu har zuwa zamanin sai na umaru yake tambaye ta ce kai wai harimu me yawa ubanku ne me yawa gidanku ne Da wannan irin yabo da aka dinga yi masa Hmm? sai da ya ce kai wannan ba dan mutum ba ne dan mala'ika ne balasta li insiyin walakin limal aikin tana zalamin fauƙin sama'i ya su saboda abin ya yi abu ya ya ya ya ba- saboda haka ya ce ba ma mutum ba ne a harin ɗan sina ne ya ce wai me muku ne ta ce ai amirul muminina wato raƙuman harin bin sinanin ba sa gushewa gabanin kai da komo gidanmu da raƙuman da abin da yake laftin da yake kansu kaza kaza kaza ya ce to duk suna ina yanzu ce, "A, to ai babu kuma sun kare shi shi ke ne bai wata to ku zo ku yaba wanda shi kuma yi muku ba ta kare ba har ila abin shi yasa nan busiri yake wa masu yaban manzan Allah wato wani shagube da na ce na zo ina neman wadatarka to ba irin wadatar da zuhairu yake yake nema a gurin harimu dan sinani ba in dai duniya za ka samu to annabi ya fi karfin a ce bai wasa duniya mustaƙillin duniya ka ayyun sabal imsaku min ha ilaihi wal idahu annabi ya fi karfin baiwa da duniya duniya ta yi kaɗan a cewa ita ce baiwarsa an fahimta a'a ka nemi abin da ba zai ƙare ba ita wannan ɗin idan wancan ya zo ita ma sai ta zo alhalin ka riga ka ga abin da ya fi ƙarfinta yana nuna rashin himma mai yaban annabi ya zama na manufarsa shine a bashi duniya ko ku a'a in ya ga ya samu duniyar a cikin yabon annabi ya ga cewa shi yabo ya kai masa yabo ya biya shi ya sa ina wanda suka san yau suka san annabi suka san irin abin da yake gurin shehu ibrahim ya ce kiraya ladal mahi ubaila hibai kabuli wata dihiri wa raf'u gida'i ya ce ni in na zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kamin ya fara min baiwa abinda zai min saukar baki da shi shine kabuli ya ce ya karbe ni ɗaya kenan kamun fa a so baiwar wata ɗihiri sannan ya tsarkake na duk wata siffa ta mutuntaka ya zazzage min ita ya zuba min ta ƙudusiya sannan wa rafu gidari sannan ya zare shamaki tsakana da halara shi ne farko ba a soma ba kenan kaji wanda suka san annabi to sai ka kai me za a yi kuma bayan nan ƙabuli wata ɗihiri wa rafu gidari shi ne kiraya ubaila hiba'i ba ba a fara komai ba tukuna ai ya san annabin ne ya san abin da yake gurin shi ya sa ya ce a gurin ka kai in aka yi wannan an gama da kai an sallame ka to manzo Allah ya fi karfin nan sannan ya kawo maka garar bako bai so mai ma bai yabba tukuna to da yake da yake annabin wato annabin annabin ne wato ba wai yi wa shehu ibrahim wannan ba a'a sai sa shi shi ibrahim din shine mai yin wannan din idan ka zo kai gurinsa farkon abin da zai fara yi maki kabuli wata dihiri wa rafu gidai din ka ji ikon Allah maimakon shi ya ce shi aka yi sai aka bashi shi yake waninsa kuma shi ne za ka ga wato nake gaya maka wato rihila ta shuman tijjani ko da yake cewa a taitu fawaka a tahalli kai ma bihi arqa'ila tahalli amaddani fawqa at-tajalli hijab ruhi bil munayi jalli ataituhu min ba'di zaka saniyan a'innatul kalami fi hasaniya wa tilkum wa hadhihi salisatur rihilati ka gani ko rahaltu hali murhimin illati yace farkon zuwa na wurin shehu ibrahim an yi abubuwa fawqa at-tahalli sai zazzage ni ga baki ɗaya sai na ji an zazzage min siffa ta bashariya ga baki ɗaya a madadin to shi kenan sai kuma kai ma biyi alƙa'ila ta hali daga nan sai ɗaga hannu kuma zuwa ga siffantuwa da siffofin ƙudusiya a madani bayan yi min wannan sai mun madadi kuma fa waka tajalli sai ga ni ga abin da ake ne shine tajalli sai ga ni ga abin da ake ne shi ne kice a maddani fauka ta jalli hijaba ruhi bil munayi jalli ya dinga wato yi wa ruhi na wani irin madadi na wasu abubuwa na ulumu da ma'arifu duk kishi na raina na ruhi na sai da ya zare shi ɗaya kenan ya ce sun ma'ataitu ba da zaka saniya sai kuma zuwa na biyu da na yi to wannan a'innatal kalami fi hasaniya na juyar da raga mazance ba zan gaya muku abin da aka yi annabi ba ya ce wa hazi salisatun rihilati ga tafiya ta uku kuma ita ce nake wannan wakar a ciki ashe kaga irin abin da ya nema a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a yi masa sai aka ba shi shi yawa wani kaji annabi ke in ka san manzo Allah da kyau to duk bukata ta zare a yawa to haka to shine abin da yake nufi kada mutum wai ya ga me yaban annabi ya samu kada ya samu kada ya samu kada an masa gidaje waye kaza kaza da su ya jike jike ce shi ya samu albarka ina ai baka samu komai ba tukunna wannan wani dan duniya ma sai ya baka an babbawa mawakan abin nan barkatai gashi nan an fahimta ba a maka kyauta ma ana wuya ba ina zaka ce ka samu wani albarka waya to to shine yake cewa maula ya salli wa sallim daimana abada ala habibika khairul khalqi kullihim maula ya salli wa sallim daimana abada ala habibika khairul khalqi kullihim ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka indahu lil hadisil alimi مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبيك رسول الله جاهك به ذا الكريم تجلى باسم منتهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنط الذي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربه لا يقسمها تأتي على حسب الإنسان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب وجعل رجائي غير منعكس لديك وجعل حسابي غير منخدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وارض بعبدك بالدارين إن له صبرا متى تلقوه الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وثلثه بصلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صرناك عذبت بريري وسبا وأدرب الإسهاد الإس بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والهلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر الهي لكل المسلمين بما يجدوه في المسجد الاقصى وفي الهرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الهدي كلهم بجاه من بيته في ديبة الهرم واسمه قسم من عدم القسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الهدي كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابياتها قد اتت ستين مع مئة فرد بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق ولا آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to shehu muhammadu busiri ya ce ya akramar halki ya mafi karancin halittar allah mali man aluzu bihi siwaka ba ni da mafaka ba ni da wurin fakewa ba ni da abin fakewa da shi waninka babu wani abin fakewa da shi waninka inda hululil hadisi a yayin saukan babban lamari al'amami wanda yake gamamme wanda dukkan halitta kowa da kowa da kowa da kowa yake cikinsa an fahimta ai kuma an san wannan hadisar da ita ce hadisar alkiyama ko ba haka ba wanda kowa yana cikinsa walan ya dika rasulallahi jahuka bi ya rasulallahi ya ma'aikin allah jahuka alfarmarka gurin Allah lan ya diƙa bi ba zai takura gare ni ba ba za a ce alfarmarka na kasa shiga cikinta ba eh ba zai yiwu ba a ce haka nan izal karimu a lokacin da sarkin karamci Allah kenan tajalla yayi tajalli ya fita halladin yayi tajalli bismi muntakimi da sunan nan na almuntakimu an fahimta ai fa inna min judika duniya lalle haƙiƙa yana daga baiwarka a duniya duniya tana daga baiwarka ya rasulullahi wa darrataha da kishiyarta ita ce lahira tana daga baiwarka ya rasulullahi wa min ulumika ilman lauhi wal qalami hakan nan yana daga ilmanka ilmin nan da allo ya tarar wal qalami da abin da kuma alƙalami yake rubutawa duk yana daga cikin ilmanka domin da allon da alƙalami abin da alƙalami ke rubuta ba wani bane kai ne abinda allon ya tattara ba wani bane kai ne ya tattara din kai ne dai yake aka rubuta a cikinsa kuma kai ne alƙalamin yake rubutawa ba kuma iya cike rubutun zai yi ba an fahimta ai to shi yasa yana daga cikin wato lu'umci lu'umci da daƙiƙanci da mummunan zuciya irin ta wahabiyawa suna danganta wa imamul busiri shirka akan wayannan baitoci wal iyazu billahi tur da wa'annan mutane wahabiyawa duk abin da za ka yi in dai za ka taka rawa a cikin yabon manzan Allah za ka taka rawa a cikin girmama annabi da hidima ga annabi sai sun sa maka aibi sai sun sa maka illa abin da ya dame su kenan komai kai amma ban da girmama janibin manzan Allah wahabiyanci kenan shine ainihin wahabiyanci ka ɗauki annabi flat kamar kowa shine wahabiyanci kenan kafirci ne in kuka lura duk inda kuka ji inda ma'ana basharu da abinan wannan wato kafirai ku dudduba ayoyin alkur'ani duk inda aka ce da annaba basharu basharu basharu wala yana datun basharun mislakum to abin nan wato kafirai ne suke faɗa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya wannan basharun mislukum din ita ce wadda shehu yake faɗa a cikin ƙasidarsa muhammadun masaba yake cewa muhammadun basharun muhammadun basharun ke ba irin basharun da kafirai suke zance ba muhammadun basharun don kasan ba irin ta bace sai ya kara ya ce wa laisa kalbashari saboda shi annabin ne ya faɗa ya ce inni lastu mislakum alaihi salatu wasalamu ni ba irin ku bane wancan wahayi ne wannan ma wahayi ne domin zancen manzo Allah ne ma yandiku anil hawa ko ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha ubangiji yace qul inna ma ana basharun mislakum a wahayi na qur'ani ya kuma faɗa a wahayi na sunna inni lastu mislakum ni ba irin ku bane ko inni lastu ka hayatukum ni ba siffan mu ɗaya da ku ba shine shehu yace wa laysa kalbashari muhammadun basharun wa laysa kalbashari ka ji cikar zancen kenan in ka ce mutum ne shi sai ka ce a sura zahiri ya bayyana da suran mutum an fahimta amma wa laysa kalbashari haƙiƙarsa ba mutum bane wa laysa kalbashari an fahimta an bayyanta lastu mislakum ni ba irin ku bane manzo Allah ne ya faɗa yana nan sayyid bukhari kitabu siyami da wurare ma da yawa ko mun karanta shi da yawa ni lastu mislakum ni ba irin ku bane to shine yake cewa ba ni da mafaka ba ni da wurin fakewa sai annabi yayin da masifa ta sauka sai suka ce yayi shirku ai wanda ake ce fakewa da shi ai Allah ne shine malazu shine malja'u shine wane ne to shikenan Allah ya kai mu kiyama ka ce ba ruwanka da annabi sai Allah ka ga in ka samu shiga shi nan in ka zo gurin sa damkar ka zai mun taki mu nesa ko annabi ne kai in ka tinkare shi anan sai ya markade ka billahi la ilaha illa huwa dukkan halitta ma ba su da mafaka sai annabi inda hulul hadis al amimi shi yasa ba wahabi da yake nuna aqidar ya halaka ya gama yawo kiyama in dai yace bai yarda da mafaka annabi ba to ya halaka don Allah nan ya aje mafakar nan ya aje alfarmar duk wanda bai zo wurin ba an je wurin manyan ba abin bai yiwu ba to a zarce wurin Allah mana inda wanda ya isa ya tunkaro shi yanzu yanzu ya kona mutum ga jahannama nan dama a buɗe sannan shi ne dai mafakar ko an ki ko an zo to saboda haka wai zaka ce wai kuma ya ce wai fa inna saboda dakikanci wai ya za a ce wai wai sashin ilimin manzon Allah wai ilimin Allah to in haka ne me ya barwa Allah kenan na sani wallahi mallan haka suke faɗa wallahi ni na ji wannan haka suke faɗa wai me ya barwa Allah kenan shi ilimin Allah gabaki daya jikin Allah yake inna lillahi wannan sai ka rasa kuma me zaka ce a cikin wannan musulmi ya faɗi wannan aya fatan Allah ya sauka ko Hmm, shi Allah idan dai halittar Allah ne an sai na kuma bayan manzon Allah yawa shi ko cewa kai dari hulladul hadra bihi tazatil ardu wa min dunihi al kursi wal arshu wal haudu ko ba haka nan ba yawa duk halittar Allah tana kuma bayan wannan gurin inda manzon Allah yake a shimfiɗaɗɗen nan yake a yake rintsawa a cikin a cikin ɗakinsa to dukkan inda ka sani cikin kauni ba wuri mai daraja wannan gurin saboda ya tarar da abin da yake shine ƙarshen sirrin Allah mukura ke shine annabi ya nafsu ya kera la ta kanadi kake yanke kauna min zallatin azuma saboda tuntube laifi da ta girmama kin yi manyan laifi innal kaba'ir kaga manyan laifuka fil gufrani in suka rabo gafara ubangiji sun zama kallama sun zama yan mitsatsa ko ganin su ba za a yi ba suna rabo gafara Allah an sun shikenan sun zama mitsatsa la'alla rahmata rabbi hina ya kasimuha ina kauna ina sa rai rahamar ubangiji na lokacin da yake rabanta sanda zai rabanta ta ci ta zo mana ala hasabil isyani gwargwadon wato laifukan mu fil kasami ko a cikin raban bil kisami a cikin raba raban bil kisami ne a cikin raba raban da zai yi ta zo in ta zo kuwa ta zo kaman shikenan ta gama da shikenan ta yi nusa hassa ya rabbi ya ubangiji waje alraja'i ka sanya ƙaunata abinda nake ƙauna gurinka abinda nake guri wurinka gaira mun aki sun kai zama sun koya ka ka sun koyar da shi a bani akasin sa ka gani ladai ka nan gare ka waje alhisabi ka sanya zato na gare ka hisabu kenan nan gaira mun harimi ba mai rushewa ba in aka ce wabadalahu min Allah ma lam yakunu yahtasibuna abinda ba zama suna zato ba ya bayyana shine hisabu din anan zato gaira munharimi abinda wato ya zama ba mai rushewa ba wal dubbi abdika ya ubangiji ka tausasa wa bawanka ka rausasa wa bawanka fiddare ne a duniya da lahira inna lahu sabran yana da wani irin hakuri mata ta da'ul ahwalu ko shi tsarmatakai kuma suka jawo shi suka kirawo shi yana hazimi sai ya shara a guje wani irin haƙuri ne da ni sanda ake bukata a haƙurin sai na kasa haƙurin idan masifa ta zo sai na kasa haƙurin kai na to wani ga manzo Allah ba zai iya haƙura da masifa ta fi karfin ka saboda haka Allah kai min lulufi kaka jarraba ni kai min lulufi haka yake ta faɗa imamu Yusuf Allah kai mana lulufi haka kuma kullum bayan Allah yanzu shehi kullum shehu na Hausa addu'a sake na ubangiji kai mana ludufi Allah ka tabbata wajen wani sirin gare mu Allah kai mana ludufi duk abin da Allah ya hukunta amma bala'in ne zai zo to in ya sa ludufi a ciki an yi plus minus ba kuma bala'i sai kai ta harkaka da shi bala'i in ya sa ludufi a ciki shi yasa yake wata addu'a yake cewa Allahumma inna nas'aluka ludufa wa la nas'aluka raddal qada'i ba mu ce lalle sai ka juyar da hukuncin ka ba amma in zaka turo shi ka hado shi da ludufin ka a ciki shikenan ba matsala in aka sanya ludufi shi ludufi wato bala'in yan wuta zaɗe ludufi daga wuta ga baki ɗaya ba ludufin lahi a cikin wuta shine bala'in shine masifa amma komai bala'in da ludufin Allah a ciki to ba komai bane wazan sannan ya ubangiji ka yi umarni da suhubi salatin ga giragizan salati minka daga wurinka da'imatin matuturciya alal nabi da ta kwaranya bisa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi mun halin da mai kwaranya wa mun sajimi da mai gudana da wanda yake haka da wanda yake haka an ba an gane ai maran na had adaba tilbani rihu saban muddin iskar saba ta wato kada reshen nan na albani hannu itacen hannu muddin ta kada reshen wato muddin dai an iska ta kada a duniya ta salatin ma'ana wa adrabal isa hadil isi bin nagami muddin hadil isi mai kora raƙuma adrabal isa ya ta manyar da raƙuman ya rawar da su bin nagami da muryoyin nan nasa da yake yi shine irin na na sariyatu ko abin nan irin na anjishatu anjishatu alhaji wanda yake mai shi ne kamar direba ai su raƙuma suna da direba kasan suna da direba suna tasirantuwa da daddare a cikin sahara da rera waƙa ga mutum mai murya sun san irin waƙar da suke rerawa wato raƙuman tafiyarsu tana bambanta za ka gan suna sab sab sab sab sab sab sab sab shi ne halin su kenan matukin raƙuma wannan muryar da yake da ita ce tuƙa sun har manzo Allah yake cewa rifqan bil qawari ya an dashe alaihi salatu wassalam au kama qala alaihi salatu wassalam yace kai an dashe ya a hankali da wayannan kayan karau din mata ne akan raƙuman ana tafa da su kana watsa raƙuman nan suna ta tumanya cikin abin nan suna gudu gashi nan ka gani an gani to shine yake faɗa sun marrida sannan idan Allah tabbata an abi bakarin wa an umarin wa an aliyin wa an usman zil karami dukkan su ma abota karamci wayannan hudun nan bayan da za a ambaci manzon Allah sai an kuturna da su wal ali sai an kuturna da alayen manzon Allah wa sahabi sai an kuturna da sahabban manzon Allah wannan shine mazhabar sufaye mazhabar ahlus sunnati wal jama'ati a cike zukatun su yake da san sahabban annabi kamar yadda yake a cike da san ahlul bait rasulullahi in kaga nasibawa kullum sai zancen sahabbai ka duba makarantunsu da masallatansu ba inda za ka ga sunan wani daga cikin 'ya'yan gidan annabi an sa nasibawa kenan darafinsu ne zuwa habiya ba yadda za a yi kaga sun sa sunan wani daga 'ya'yan gidan manzan Allah a cikin sunayen makarantunsu ko masallatansu sai dai sahabbai nan suka tsaya an fahimta ai su kuma wa'ancan ɓarin rawa filawa ba yanda za a yi a cikin lamarinsu in ma ya zo ne maka zancen annabi kaza kaza da sauransu yana ta saurare shi da kyau lalibi sunan abubakar ka ji za ka ji wallahi ba za ka ji ba har yayi ya gama ba za ka ji sahabban manzon Allah ba ko so daya ba za ka ji ba shi ma ƙarya yake wancan ƙarya suke wancan ƙarya suke wato alaika bi ausadil umuri wa qasdiha kila darafai qasdil umuri zalimu kowane darafi ya bata ya halaka wanda yake sahabbai ya halaka wanda yake ahlul bait ya halaka an fahimta muku alhamdulillah rani uhibbul urba wa sahaba jumlatan wa alan wa ansaran saboda me lihubbil muzammili saboda san annabi dai ake san su amma kana son husaini me yasa baka san hasan sai dai ya husaini kullun shiru ina hasan kuma ba saboda annabi kake son sa ba ka gani mu ambaci sayyida fatima mu ambaci sayyida zainabu mu ambaci sayyida ruqayyatu mu ambaci sayyida ummu kulsum dan duk daga wuri ɗaya suka fito duk manzon Allah ne dai ya rabbi ya wal alihi wa sahbihi kenan suma tabi'ina sannan tabi'ai ahlut tuqa ma abuta tsoron Allah wannan kama abuta tsarki wal hilmi ma abuta wato juriya cikin bin Allah wal karami da karamci ga yakana ga karamci ya rabbi ya ubangiji ballig maqasid na wato ka isar da manufan mu bil mustafa da alfama annabin zabi wa gafi da na gafarta mana ma maza abin da ya shuɗe wa si alkaram ya mi yau ya mi yau karamci wa gafir ilahi da kulli musulmi ya ubangiji muka gafarta wa dukkan musulmi bima ya tuluhu da albarka abin da suke karanta din nan bil masjidil aqsa a can masallaci na qudus wa fil harami da kuma haram makka da na madina bijahi alfarman man wanda baituhu ɗaibatin gidansa a madina haramin harami ne harami ne gidansa harami ne wa ismuhu sannan sunansa kasamu wajen magiya min a azamil kasami yana daga mafi girman magiyar da za a yi mutum dai musulmi ne ya ce ba ni dan annabi to in dai mumini ne to an kure shi zai bayar in ka ji mutum ya ce shi ba zai dan annabi wannan ai ko dan babanka kai saboda Allah ce barkacin babanka ina so na ci arzikin babanka mahaifi in dai ɗaya ne na halal ba shege ba ne to a ci wannan albarka to ballantana annabi muhammadu to yana daga sharrin wahabiyawa wa'annan muguwar firka tana nan suna yada ta cibiyar ta saudiya wa'annan mutanen ahalin duniya bayan amerika nan su suke yada wannan manufar yin abu don manzan allah wai kai shirka da allah wani iyazu billahi in wannan shirka ce da Allah shi Allah yana son shirka kenan ya yarda da shirka kenan shi ya ce wallahu wa rasuluhu a haƙo an yardu ka ji sahabbai yadda suke neman yardar manzan Allah ka ji yadda suke neman labarin da yawa mutanen ba kyau wa hazihi burdatul mukhtari wannan wato bargo ce ta ma'aikin Allah kad khutimat wato alburda ce ta manzon Allah ta cika alhamdulillah godiya ga Allah fi badin a farko fi hatami da cika abiyatu ha baitocin ta wannan dai ba zancen busiri bane wannan cika sata almajiran ta suka yi abiyatu ha baitocin ta kada a tattazo 60 ma'a mi'atin wato 100 ne da 60 farrij bi hakar bana ubangiji ka yi damuwanmu da albarkacin ta ya wasi alkarami ya mai yalwar karamci Allah ka ya yi damuwanmu wannan shine karshen wannan alburda kuma imam busiri ka san ya yi ta ne yana kwance a paralyze haliji ne ya same shi barinsa ɗaya ga baki ɗaya shanye saboda haka yana kwance sharkar ya kuma yi ta an fahimta a yi saboda haka da ya yi ta kuma manzan Allah ya karɓe ta kuma ya ruɓe da manzan Allah ya shafi nan gurin shi kenan Allah dan albarka mun za Allah ubangiji kai mana tajalli da wannan kabulin da kai wa alburdan da kuma Allah kai mana tajalli da shi barkar rasulullahi farko dai muna fata ga Allah kada mu rabu da annabi a cikin zahiri da baɗin duniya da lafiya wani muna tare da ma'aiki duk inda muke muna janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna addu'a kuma duk abin da yake na damuwar mu Allah dan alhamar rasulullah duniya gidan damuwa ce gidan matsala ce to muna fata Allah kai mana ludi Allah kai mana ludi Allah kai yayi damuwar mu Allah kai mana dauki duk wanda yake ci wata takura ko wata matsala cikin mu nan ubangiji ka farraja masa wanda ya sa wata bukata gaban sa ta alkhairi Allah mun kawo wannan mun yi takadimin wannan sufofi na ma'aiki da muka faɗa muna fata albarkacin su Allah ka lamince mana da ya sare mana magabatan mu in daga shehunan mu da suka shetar da mu kan wannan lamari da kuma iyayen mu ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi Allah ka jaddada musu rahama Allah ka ɗaukaka darajojin su Allah ka ɗaukaka darajojin su mun gode wa Allah da yanzu mutum yana can cikin wani ɓarin to ka gani iyayenmu da shehunanmu Allah ya ba mu ya sa musu mutanen kirki mun gode wa Allah ga mu a cikin muna cikin janibin manzon Allah ka ga sai mu gode wa Allah to Allah ya saka musu da alheri Allah ya dauka darajar su Allah ya ba mu kan gwadaban su kuma muna addu'a ga ƴaƴayen mu zuriyar mazan su da matan su Allah ka riko da hannun su Allah ka musu albarka ubangiji ƴaƴayen mu mata Allah ka musu mazaje naka mutanen kirki wanda yake taqiyai na Allah na manzon Allah na waliyan Allah wanda suke masu arziki masu mutunci Allah kuma mu maza su kuma Allah ka kiyaye su daga dukkan shururun zamani Allah ka kiyaye su daga dukkan shururun zamani barwa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka dube mu da rahmaniya kiyaye mu duk abin da muke shayi na zahiri na baɗi albarkacin albarkacin maulidi Allah ka ba mu sirrin sa wanda kuma muke da maulidi a gaban mu ubangiji mun roƙe ka mana lamana kawo yanda zamu yi cikin lutufi cikin karamci Allah kuma ya saka muku da alkhairi da muke halarta wannan makaranta dukkan mu nan ubangiji Allah biya mana bukatu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi hidima da ake a cikin annabi Allah ya kai wa annabi Allah sai dace da kabuli jazakumullahu khairan fatiha da salatul fatihi Thank you. وليا ونسيرا ومعينا ومساعدا في الدنيا والآخرة لا تكلنا إلى غيرك دفة عين ولا أقل من ذلك لا إله إلا أنت صل وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مبتهل هو الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مبتهل ومن تكن برسول الله نشرته تضل بأجل آمين halifa zai cika mana da addu'a to to ko ko Allah ya